wannan abin yi akwai bakwai da ba a kai na akwai bakwai da yake بالتعليق القسم والشراب والتحنيك ونحوه إن الجيل أكون لا تاتا تتابو كما ليس ملوان تجنبي كما يزمنون يا جند محجبون أقول ليك رجيك تسا أخيكم أساسا يجبتا شيني بالتعليق hukuncin yayyafa ruwa da jinin da fitsarin jinjiri yaro na da bai fara cin abinci ba wannan hukuncin baya bani yana nan akan haka bi tal'iqil la'asal dan Allah ta wa yaro zuma yaro bai fara cin abinci ba amma kana da wani yanayi ko wani tsari kai a matsayinka na uba ko in na uwa kullum da ta ga da ɗauko tulu ko bantar zuma a ɗan dangwalo a lasa ma yaro kuma galiban suna lafiya kullum sai ya an dangwala mai gida ma yi da safe gida ma a yi da a yi da yamma ko kuma duk da aka samu yanayi ko kuma wata rashi ko kuma wani abu sha sai a ce ga wata madarar shanu mai kyau a rika kan dasa ma yara da safe ne ko da rana ko da yamma ne ko kuma wata halik ko kuma ta haliki da ake aka yi wa yara kila ba an mashi tahniki daga haihuwar shi an tauna dabino an tuga mashi ruwan ko an shafa mashi ruwan kuma ya sha kila sai aka ci gaba da wannan al'ada malam kito duka yin waɗannan abada ba sa fata hukuncin in ya yi fitsari a yayyan ruwa suna ka maganar an lasa mashi zuma har yanzu bai fara cin abinci ba maganar an lasa mashi wani abu mai ruwa ruwa har yanzu bai fara cin abinci ba maganar an mashi tahniki da dabino har yanzu bai fara cin abinci ba nonon uwa ai da fara shi abinci ba sai ranar da ya tsira kan abin da aka tarar a al'adar mutanen ake cewa abinci ai na zai zama sai ruwa sai yana cikin wato in gaba ce wata da kuma can za ka ga ce kai abinci ba nake nema wancan ruwan ba abinci ba ne sinadari ne ya dai tsauraya kuma kamata ya ma ɗan jikin tashi ko sai an zuba wancan sai ya gyara muke zama to al'adar mutane za ka nan ne ake cewa abinci mashruba za ka cikin dangi na abinci shi ne wanda magana take ne wani haushi da makamantan waɗannan zuma abin sha ko ta haniki ya ce da Allah ta ta'affala ruksa saboda kada sauki da rangwamen da aka yi lalace domin idan ka zo ka ce duk yaron da yake karɓar ruwa to idan ya fi tsari fitsari ce na jinsa ne a wanke kamar yadda za a wanke na mace to sai mu tambaye ka ko kuma duk yaron da aka yi wata haliki aka dangwala mace zuma ko ta binu ya lasa to sai mu tambaye ka to wannan saukin da Allah ya yi ga jirajirai maza a ina za a ci gaje yaro ne daga haihuwar da ta yi ta haliki ka ce daga ranar sinadari ya zama a wanki to faɗa mana inda za mu ci gajiyar wannan ruksa da shari'a ce mada yake to shi kenan dan kada ita wannan gara fata ta lalace a yi asarar da to sai aka ce waɗancan ababe ba sa shiga cikin ma'amula da aka haifar da rufe masu abinci ba ya ce fa inda hula ya kudu bin za'ida maululu da za'ida yanzu abu ne mai wahala a ce ga wani abin haihuwa ya kubuta daga haka ya tsaye daga haka a ce ga wani yaro tun da aka haife shi bai sha ruwa ba tun da aka haife shi ba a lasa mashi zuma ba tun da aka haife shi bai sha mama ba tun da aka haife shi ba a mashi da haniki ba har sai da ya kai wata hudu biyar shida ya fara cin abinci ba na ganin akwai wani jinjin babu babu sai dai na roba ne shi kuma wannan ba rar da zai ci da ya ce wa da annan da biyar sallallahu alaihi wa sallam kuma domin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi kana min adati yana da al'adar shi sahabikul afal bi tamri inda wiladati yi wa jirajirai ta aliki da dabino yayin haihuwar wani yara ana haihuwar yin da aka wanke za a ɗiga wa ne mai kaniki yanzu aka yi ko ta za ka yi shi awa ɗaya awa biyu ya mai kaniki wani gobe yace wa inna ma yajudu hukumun nafsi hukuncin yayyafa ruwa ga fitsarin jinjiri zai gushe ne idan akala ta'ama idan yaron ya fara cin abinci to shi ma nan akwai tambaya da ake yau yaro ke fara cin abinci shin yaro na fara cin abinci ne sadda iyaye ke so ya ci ko ko a'a sadda shi yake da bukata za a ga wata uwar sun yara na kanana za su fara shashafa musu da koko na musu yaro don wata biyu tana murza mishi tuwo ya suka koka ana mai shafo ne ana gogogawa yana rarrafe ido ba daki to wannan yaron ya fata abinci da ya kinta ne bai so to bai fata abinci ba hayar abinci ya bai fata abinci ba shi yasa ma da ya ce wa arada wacce hafu gaskiyar bi yaron ya zama ya fara cin abinci wa arada kuma shi yaron shi ne ke son abincin washahahu kuma yana da sha'awar abincin ta gaskiyar biki da sharadin kuma idan ya ci abincin zai iya zama ko bai sha nono ba wani abu ya taɓa ci amma irin mun tarin da za a gama koko ga musu a koko ga musu koko a koko a gama za musu shinkafa yana gama kuma zai ta kowa ya sha mama kaga shi wannan abinci shi hanyar laisa mutan gaskiyar biki da yake ya zama da ya fara cin abinci da irin wancan matsayin kenan abincin da cin shi zai tasiri wajen kauda tunanin yara daga neman mama mara ke wanda wa adam Allah dai shi ne masani wani shi ne abin da shi malamin da sauran malamai suka faɗa game da wannan matsala wannan shi ne karshen babi na goma sha ɗaya mara ke babu sani a kan walaikum assalam in babba ne a shi ma sai ya wanke sai dai idan ya zama salasul gwamnati ya zama na ciwo to shi kuma kawai hukunci shi duk sadda in yi alwala daga sadda ya yi alwala zuwa lokacin da zai kammala sallah duk fitsarin da ya fito yi wa kai bai bata miki alwala ba amma yana yin sallama kuma lodai ita wanda da mutum sai ya je ya wanke wannan kina shi ba zai bai da wannan rangwamen rangwamen shi kawai daga lokacin da ya alwala zuwa lokacin da zai sallah shi yasa suke hukunci shine a ya tawadda'a bi kulli salati duk saka da zai je mata alwala yace na wani mutum na eh ke an dai ya taɓa rigar amma in bai fito ba yana cikin famfas to shi kenan ba komai musamman su mata an fi masu sauki shi na miji zai iya ta su yana ya yi tsari ba sai ya dawo sallah ya dauke yana da yan makauta amma uwa ba ta da wannan damar zai iya ranga da yi ko tana son ta ɗauke shi amma mata ma sai mutum ɗauke shi da gidan shi ne shi kuma yara ya fara shi abinci da ya wanki ya kama ko da ya wurin ne a wanki amma da ya kuka ne shi ke abinci game da sanya su to sai ce ba shi na goma sha biyu bi hukumin rikin yi wa du'ali game da hukuncin yawo shi wannan yawo ana ce mai riku ana ce mai du'abu wasu malamai suna rarabawa amma mun a nan wurin duka ma'anar da yake wasu na cewa yawo wanda ya fita babu dalili sai a ce mai reku wanda ya fita da dalili a ce a wanda ya fita ba dalili a ce du'abu wanda ya fita da dalili a ce reku da reku da du'abu idan ya fito daga baki aka tomar da shi ya zama busafu ko busafu wannan kuma larabci ke da wayannan amma ba kuma wurin hausa na son ita ne lokacin da yake baki akwai yawo a baki in ya tofar kuma ka ce ya tofar da yawo balarabe kuma zai ce maka akwai du'abu a baki in ya tofar a ce maka busafu wannan larabci ne ke da yadda za ka suna rarraba ire-iren wayannan abin nan habari to menene hukuncin yawon yawo ita wannan matsalar tana da muhimmanci za ka cimma galiban ciyar da wanda bai zai sha mama ya bacci da shi ya canza baki ya rika wani waruwa da su wani kana kana ne ko wani baki baki to wannan yawun da ke fitowa shin najasa ne ko ba najasa ba to za mu ji mazhabobi na malamai maliki hadhihi mas'ala ita wannan mas'ala ta yawun kananan yara wannan da wanda ya fara cin abinci da wanda bai fara cin abinci ba da dare da mace tsaye wannan mas'ala ta yawun yawo min ma ta ummu bi ilbalwa yana da zaɓin da al'amarin shi ya zama kowa ruwan dare ne ba ka isa ka hana yaro da yawu ba to kuma in ka ce kana ɗauke shi saboda yawu to duk gaba ɗaya ka yanke alaƙa tsakanin namiji a tsakanin yaro da uwa ko yaro da uba ko yaro da masu ɗaura ya ce wa kada alima shari'a shari'a mai shari'a kuma ya riga ya sani annat tifla yaqiqu katira shi karamin yaro yana yawan yin amai shi na yake cewa sun gudu da ga wani sai so goma fara da kai wani ma sai yanzu nan zai tambayi sannan wala yumkinu ghaslu fani kuma ba zai yiwu ka ce kun ko da yaushe uwa ko uba ko mai reno ka ɗauki gabarar wanke bakin jinjiri ba zai yiwu ba ka ce ba uwa duk da za ta ba shi mama ta wanke ne ne ka zuwa ba shi ta wanke ne ba gaskiya ka azabtar da ita ai gara ka kara masa wani jinjirin ma da wannan aiki kana gara su zama biyu to duk da shari'a kuma ta musulunci al'amari ne mai sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yace wala yazadu rifuhu wa du'abuhu yasidu ala man yurabbihi wa yahmidu yawun yaro ba zai kushe ba yana kwarara akan mai renon shi ko kuma duk wanda ya dauke shi wanda ya amuri shari'u kuma shi ne shari'a ke yi umarni ba da gaskiyar siyabi min zalika da cewa a wanke tufa saboda yawun yaro dan bai kada Allah ba zo su yi haka ba wala mana aminat salati fiha kuma Allah bai hana istafta a kifan da yaro ya cike ta da yawu ba wala amara bi taharruzi min riqil fiqh sai babu ma inda shari'a ta ce dole a nemi kariya daga yawun yaro sai ya jama'a saboda yawun yara a rika kokari in za ka ɗauki yaro ka sa rigar leda ko rigar kariya ko kuma shi yaron a kan wani babu inda shari'a ta ce haka babu inda shari'a ta ce haka ibn qudama da makadisi yake cewa shi yawon yara mai tsarki ba ka da matsala na aka ce mai tsarki ta kowace fuska idan ya taba maka jiki ba ka da bukatar sai ta wani idan ka sha ko ya taba abinci ka ci duk ba ka da bukatar ba ka kira jika ba ba wanda zai zarge ka ba wanda da zargi da sai dai kila ko zai iya zuwa ya ce akwai kwayoyin cuta sai kace ita ba ba kanta ba kace da ta a kashe ne mutu ba ba jin da ita domin ne da da ita shi ma ta kanta bai kawo yau ba an shasha na ji ko ya shasha na wasu fa kada tsari ko take da kuka haji sai wani sashi daga cikin malamai suka ce hadihi minan najasati kaga ne nan najasa wannan yawon na kananan yara na jasa ne amma me wata irin najasa allati yuqfa anha da mashaqqat wal hada irin najasar da shari'a ta yi sauki daga gare ka kenan an sauke hukuncin najasar cewa in ta saka mutum yawanci da mashaqqat saboda wahalar yin haka wal hajati kuma saboda bukatuwar mutane zuwa ga ɗaukar yara. Don banki ko? Nan mai laifi? Ina da wannan ana. Ni nan ba da yace fakalar ta'ifatu min al-fuqaha ce hada min an-najasati allati yu'fa anha bil mashaqqati wal haja. Sai yace ka tsini shawari والنجاسة بعد الانتجمار ونجاسة أكبر الخف والحذاء بعد الجلد لما بالأرض wasu malamai da suka kawo wannan fatawa amma jumhur na malamai ba su da wannan fahimta ila da ibn Taymiyyah bai da wannan fahimta ibn Qudama da Maqdisi kalman malamai da dama a tana mazali da haka suka ce ai wannan yawun na yara na dasa ce wacce an yi sauki daga gare ta kenan ba sai kawun ce ba bil mashaqqati saboda wahalar da za a fuskanta in aka ce duk sanda ka dauki yaro ya wuce ta ba sai ka wanke wurin wal hada kuma saboda bukatuwar da mutane ke da shi na mu'amala da kananan yara da sai ne shawari kamar tabbatar hanya ya sa a fara da ruwa kwazaji da ture na hanyoyin ruwa su fita hanya ka bi hanyar ana sai wahala ne tabbatar ba amma kana da ke ba ruwanka ba ruwanka ya ka kawo. Kuma in ka ce duk wanda ya cikin takuntattun zari'a ya je ya wanke wurin ya yi wanke jiki ya wanke dafa gaskiya ba sai zama da wahala. Ita kuma shari'a sauki ne. To ka tsini a shawari kamar tabankan hanya wanda ta kace ba da istijmar da nadakar da za ta iya rabuwa bayan sarki da kogi. yanzu mace ya zai fitsari sai nemo hoke guda uku sai sarki da su in ka kira mutumin da ce ya rantse da Allah ba da gwar na da kare rantse ita idan nayi da uku ne aka kira ce da uku magana da sauran ko ba sauran ni ko wannan ba na bane kai ka san akwai yiwuwar da rabuwa to amma ita wannan rabuwar da ka kira ta ya ke mutum da ita ta ce kai uku kuma ka san da na uku tsaf tsaf tsaf idan ba ka da matsala kai ko da da guda biyu kai da a kaya ko da guda ɗaya biyu da a kaya ya ce wa najasa ta asfar da kurfi da kuma najasa da a iya samun ta a ƙarƙashin kurfi wata ke za da takalmi ba da dalki ne ma bil ardi bayan an goge su da ƙasa ina ka je yankin da taka takalmi ya fi taka takalmi sai ka ce gaskiya takalmi ta rafi tsaya da ka zo a nan kyau a cikin shi ne ku goge nan kasar kawai ku goga shi a ƙasa to da ka gama goga ta a kasa ta ka shiga masallaci ke sallah za ka iya rantsa ba ko da sati ba za ka rantsa ba kuma ne ce maka akwai mara ruwa ba na ga motsi motsi ne kake karka nuna ma bai ka ganta in ka ganta ana ka kai hukunci sai dai kika ka goga shi aka dora maka shi kenan kuma ko waɗannan ababen suke alamtar da cewa bawa ya zama bawa ma'ana mutum ya zage biyayya ga Allah mutum ba zai tabbata da ban da ba ba da zargi ma bil arfi bayan ko ba ta san ba fa kada sai ku da wa gairu min al ashabi ma da minmu shaykhul islam ibn taymiyyah al harrani ya fada da shi da wani shi daga cikin malamai ya faɗi wannan magana cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 21 shafi na 170 a ga magana da yake tafi ma ta tauna ta da fa'i wannan matsala ta yawon yara mene ya ce badari kustifli yawun yawu yuta hero famo bil hada shi ke tsarkake bakin yara saboda bukatuwar a dauki shi wannan wata magana ce yin kawo wacce wanda suka ce da jinsa ne za su ce kamar ya goyi bayan shi da sa da yake cewa shi ne lallai bakin yaro ne ke zama fara da jinsa zai zama da jinsa kama ita wannan da ta ta bakin yawo me ke wanke ta aka ce wannan yawo kuma da ke kwarara sai da shi ke nan bakin yaro da najisa sai yawo ya kwararo sai ya wanko najasa kaga bisa tsammani na a ce ne yawo ya zama najasa ai yawo ya wanke najasa da ka shi ma istara da bin najasa ce idan wa huwa najasa suka ce amma ba haka bane shi da ya wanko najasar bai kuma zama najasa ba. Me ya sa aka faɗa ka da al'ada saboda bukatuwar mutane su rika ɗaukar yaro. Kama ka na riku da shirrat kamar yadda ka san yawon baki mutsakiran lifadiha shi ne mai tsaftace bakin da shi ke tsaftace bakin baki. Don haka aka tabbata ana tsoron yawon baki ko? Amma kuma ba ni tsaba ne. Ba ni tsaba ne. annabi yace ba da inna hanna tawafi na rebun gowar kawafat kuma annabi ya san tana kama jera kuma ta kama ba ta yankawa an mushe da nan mata ta rufe ya wuce ba in ma ta ci wani mushe da jera ya wuce kwarara a baki wannan yawo ya wanke na dasa za ka idan ya wuce ya taba kai duk ba na dasa ba ce ta taba kai ya wuce ya wanke na dasa ta fi ba na dasa ba a wannan bari kamar da akbar da biyu sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah ta rabu kan Allah tabbata gare shi ya ba da labari amma a dai sabbi ita ma ta ba na dasa ba ce kama ana ci ba a ci saboda tana cikin munawi ibnu balla ka tambaye ta karba kallon ake cin wani ke ba za a ci ba haramun ne tana da kinga wannan kinkar ina ta haramta ya wanda ya ci mace ya ta haram sai malama dai su ba ka ci yawa sunan tara ir kaga ko da gona haka ba da yake ba rawai kana da mai saboda ba ne ne kuma وعليكم السلام ai zomo bai da kita ko yana da hakora masu kai irin na mai zomo sai da shi shi da ne shi sai da kita ce yana da kumba ko irin ta magi in dai da kumba irin ta magi shi ma ba za a ci ba duk wanda yake da kumbuna da yake farauta da su sai dai za su da ba da su yake farauta ko kuma ba irin na magi amma duk kumbuna irin na magi irin na kare irin na zaki irin na damisa ko hakori irin na mage ko irin na kare ko irin na kura wanda da shi suke farauta ba a cin duk wata dabba da ke da wayannan annabi da kai tsaye ya ba da koda da umarni a cikin sai hayi cewa ba a cin dabba da irin nan sai za su ce ba za a ci mace ba sai ya halatta mutum ya kiwon sa ya ɗebe kewa da ita ya cikin hidindimin da zai da ita za su kafai da dama suna da maguna a gidajen su cikin ma magabata akwai wanda yake akwai da harkar yaji alimamu da amma da ma da ibnu muharram harkar yaji ya rasu ya gire saboda kuma tsaye sun dame shi sai su yi katin kare ya ajiye a waje a zaune da sabu da kofa kawai kare zai biyo ka kana jin tsoron zuwa gidan sai in ya ga dama ya karatu sai ya daura kara ya daura kari sai ya ba shi a yi malami ne mai kwan gwamnati kuma ba shi kadai ba haka suke yi tun da akwai akwai malamin da in ya zo yana cikin gaskar da ko hadisi ya zo kan wani hadisi da ke wannan hadisin saboda kimar shi sai kowa ba da dinari daya dinari daya na farko dinar shi ne dubu ashirin da biyar ko so so so so idan a ce akwai wanda ta ajiye mai dubu ɗari in ba ka da shi ka fita akwai wanda suka ajiye suka je ka nemi tsara Allah daga kalau na tamam a ba a cikin shawar a ba a cikin shawar sai shawar su yi fadi kuma yi kiyaye a za a fi tawo da shirwa da hangata da tsera duk ba a cin wani gabiya ma tana da kumbuna irin wannan ko ta ma da gabiya ma na da kita kita ba a idan ka dame ka kawai sai sai bila ka kore ka tabar gida amma akwai wanda suke dabara sai ce su ba ka ci sai jira da kuma kuje siyar mai wannan ita ce dabara da yahuda suke Allah ya ce masa ta wani فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بلد ما جمع لجنة ما علمه بأكلها الفأر وغيره tare da cewa annabi yana sane da cewa tana cin bera kuma tana cin wani shi beran da aka hana bera don ba cin cikin dabbobi ba su kai kamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasik yuqtalna fil hilli wal har kaga ne bai ce ana yankawa ba لكي يمتحن معاه يقتلنا وقد فهم من ذلك أبو قتادة daga wannan ne abu katada ya fahimci tahara ta fariha tsarkin bakin mahi wa riqiha da tsarkin yawunta wa kadhalika asra la albina a hatta shari'a saboda haka ne ma ya karkata mata tsariya ko abin alwandar shi ta sha ruwa mage ta zo tana ciki tana ta sa mata ne sai karkata mata abin da zai alwala ta zo ta duka ta ta ta ta ta ta ragowar kuma yayi alwala ne da wata matsala aliman mali ya fitar da wannan hadisi a cikin mota cikin kitabun sahara babu tuhuri da sala daga hadisi ne sahaba na abdullahi ibnu abi talha yake cewa shi abu ka tare da ansari ya ba su labari cewa wata rana yana zaune sai ga mace ta su tana neman ruwa sai karkata mata abin sai ta sha ta sha ta sha ta sha ta sha ta kushi akwai wata mata da ke ce mata kamsa tana tsaye a wurin tana kallo za ta wuce ne ta ga ya karkata sai ta tsaya za ta fashi karatu kenan da ya ga tana kama ba shi tana rijiya a ta'adari na yau na ta'afiri ya ɗan ɗan uwana kina mamaki ne mace ka sha ruwa kuma na ci gaba da alwala da shi to ya ina mamaki sai ce sai ce ce mata to shi da ta ya ce ta halai ta ce na inna ha iya min at-tawwabi na alaikum abi tawwaba jama'a ku dauda da su ne da sai ruwan mara su ka ji wannan hadisi da ka mutum bai da matsala da fage ta ci wani abu ko ta sha wani abu duk babu ne yace wa akbarat Aisha radiyallahu anha kuma sai da Aisha ta ba da labari a Nabi sallallahu alaihi wa sallam billa Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ka da yusi ne da karrake ma a hatta ta shara Annabi ya kan karkata wa mage kwano ko abin ruwa har ta sha kuma ya tawassa ko bil fadliha sannan ya alwala da rabuwar ruwan da ta sha da rabuwar ruwan da ta sha kaga wannan ba matsala ba ملك واحتمال ورودها على ماء كثير فوق القلتين في المدينة في غاية البعد. فين كينا gangarawar da mage ko shigar da mage za ta cikin ruwa mai yawa wanda ya wuce tuluna biyu a nan garin Madina fi gaya kulubur ya yi nisa da take ruwan ya zama na jaza. Yana iya samun ruwa ruwa ya kai tulu ko ka kai turan biyu annabi ce ne idan balaga da ma'u kullatai idan idan idan ruwa ya kai biyu to ba ya daukar najasa dan maka ka ta ji gaba za ta bai inda ba sai dai ka canza da wuri ka rasa ta hankali ko ka ji ko nan nan amma da kuka ta rubuta ki gaba da hidimar ka ba matsala to dan ke kenan da ba za a ajiye wani ruwa mai yawa ba ke ta shiga sai wanka to babu matsala wannan fi gayen gaba حتى ولو كانت بين مياه كثيرة لم يكن هذا الاستعمال ممكنا لما علم من نجاسة صنعها لولا تقدير الريح له yace hatta walau kanat bayna biyatin kathira sai ko da a tsakanin ruwaye ne masu ruwa ne mai yawa lam yakun hada al-ihtimalu mujina lima ulima min najasati wannan ba zai gusar da wannan ba zai zama ya ɗauki wata dama ta kawar da wancan hukuncin ba a ce to inda ta yi rigima a ciki ta yi wanka ta kurkura baki ta zuba yawo to ruwan ya zama da rinka ya ce ke ba wani mamin da ya tafi fada sai a fake da cewa saboda abin da aka sani na cewa bakin ta na jasa ne laula ta sabiru ruwa ke da baitin tsarkin baitin yawon ta ya tsarkake shi duka wannan ba za su iya tasiri ba صريح مسجل صريح مسجل فقط الهرج هو مسجل فالهرج شيء ياو شيء يسترك كباكين ماجي وفم السبري للهذا kuma shi ne mai tsarkake bakin yaro a lokacin da ake da bukatuwa ta ɗauke shi وهو أولى بالتغيير من الحجر في محل الاستجمار كما ما yawun bakin yaro da yawun bakin mage su suka fi cancantar su samar da tsarki fiye da goge da aka yi amfani da shi wajen yin tsarki aka ce yawu ya gangaro daga bakin yaro to yanzu wai da wannan bakin yara da wanda ya tsarki da kogewa ya fi tsarki ta ce bakin yaro ma ya fi tsarki a kan tsarki da koyi sau da bakin yaro ba ma sauran najasa can kuma akwai yiwuwar a samu kwarkwashin najasa ya ce wa mina shurbi wa mina turabi da asfari da kurfi kuma shi ya fi zama mai tsarki fiye da turbaya wacce aka goga kasan kurfi wal hira'i da takalmi a kai warrijin da kafa al'afiya ko kafar da babu takalmi ala ahadi da kaulai da fi mazhabin malik cikin ɗayan maganganu guda biyu a fatawar al'imam malik malar malik na da fatawa guda biyu game da wannan matsala ko game da matsalar idan mutum ya sanyo takalmi yanzu yana so ya kalla da shi kawai gogawa da ya kasa idan mutum ya taso daga gida ɗaya da takalmi ya zo masallaci kuma ya ga kafar shi yana jiya da takka ko tsawwa masu lema lema da danshi danshi shin wai idan ya goga kafar a ƙasa kamar da mai takalmi ya goga ta yi wani suka ce ta yi wani suka ce a ai maganar kufi da takalmi aka yi masauki ba kafa bai nemo ruwa ya wanki shi ya nemo ruwa ya wanki su ne dai mutum maliku guda biyu wa amadu da amadu ibn muhammad ya ce wa aula da tasahiri ne da shamsi wa rini kuma ma tsarkakewar da ya wuce wa bakin yaro da mage shi ya fi cancantar a gabatar akan tsarkakewar da rana da iska za su iya wa abin na jasa yanzu misali na sa za ka iya samun tufafin ka sai ka zo ka shanya a igiya sai ka yi banza da shi ya wata biyu bayan wata biyu da ka kan sawa ba ka da bukatar sai ka sai ka wanki a bamana wannan rana da iska da iska sun bi iska ka kaɗe kawai ka sa ce ba da wata wani abu kuma da zai bata maka rai amma maganar najasa ba wuta ya da ce ya aka yi kasar sun tsarkaku sai ka ce zafin ranar da ya duki tufa da iskar da ya kaɗa tufa sun tsarkaki ya ce wa aula min tasahiri min al-qadfi wa ghayrihi min al-ma'i'ati inda bai yaqulu bi dhalika kuma shi ne mafi cancantar a gabatar wajen tsarkakewa bin tasahiri min al-qadfi ta wajen tsarkakewa daga alakaddu alakaddu ina cewa asiru al'ina abin da aka tatsa daga ‘ya'yan bishiya kamar inabi ko hakuri ko kashu da makamantan irin wannan ruwan da aka matsa da a ce wani abu na da najasa sai ka samu ruwan five alive ka ɗan somo a kyalle ka goge ya tsarkaka a gaskiya tsarkaka ba amma wannan tsarkakar da wannan ruwan five alive ɗin yayi bai kai tsarkin da ya wuye wa bakin yaro ba ya ka ce wa ya fi tsarki ka ce bakin yaro ya fi wannan tsarki wa gairi da wani irin narkakken ruwa na inabi ruwa na apple ruwa na lemu duk wannan za ka yi tsarki ko tsawwa da shi min al mai'at inda bai yakulu da daga a wajen wanda yake ganin ajiye da akwai sabani wa aula bi tasahiri min masjid sayfi والمرآة والسكين وغيرها من الأجزاء الثقيلة بالأخرة كما تركك ورد ياوزي وباكين ياو shi ya bi cancantar ya samu tsarkinin masjidai daga goge takobi wal mir'at da gilashi wal sikini da wuka wa nahwiha da makamantansu min al ajsa'in saqila na daga ababe masu abin nan santsi bila khair take da yanki yanzu misali mutum na da takoli musamman yadda sahabbai suka rike kuma annabi ya san suna yi ko bai hana su ba idan sahabi ya ji aka fafa ta yaki da takoli ta fara wanda ta yi waye ta taba jini ta ta yi jina jina idan ya ɗibo ruwa ya kunce ta galiba takolin ta kashe yanki sai dai wani asusu ya sai wata da yadda suke yi shi ne sun jinin na da rabuwar da yin da ta rutsaɗe mai kyau sai a kama su a jiya a koke inda su ne yake a koke sai ga har kankani suke amma ba wani ba don aka yi haka ta tsarki da ai jini da jinsa ne sai ke kasar suka su da ka sahabai in suka samu kalle suka goge takobin su daga jinin jihadi da suka yi to ko sai su mai da ita a kuɗi sai su za su yi kayan sai su ga annabi sallah kuma yana kallon su da bai taɓa ce masa janne ba sai dan gogewa sai iya tsarkakewa to in ka goge wani abu na najasa da kyanke kuma ya fita tsarkin da wannan abin ya samu bai kai tsarkin da bakin yaro ya samu da gudanar yawo ba ga wannan fara na kama bakin yara lauyanci ko da dalilai da misali kawai dai za ka yara ba wata matsala in ya kwararo maka karkada to sannan ya ce wani gar'a da da madubi yanzu misali kana da madubi sai wani abu na sajin sayar ya taba shi ga ɗin ba ruwa ke sawa ba wani kyalle za ka samu ka goge ba wanda zai ga asarin shi ya yi wasu ki da wuka wukake ma galibin ba ruwa ake sawa ba wani hawi'a da makamantar su ne da alisanin safira daga abin da yake da jiki wanda yake da kanti da kirka wanda aka goge shi da wani kyalle wani hawi'a da makamantar su kama kana sahabu ke kafi da su yi kamar yadda sahabbai radiyallahu anhu suka kasance suna goge takubban su wala yabtiluna hadil mai kuma ba sa wanke ta kubban da ruwa wa yusalluna fiha kuma su salla da zajaci ba walau wufilat suyufu na sari'at da za a wanke takobi da ruwa to da ta yi tsatsa wa za a ba nafsuha kuma da amfanin da ya ce da ta ce mutum ya yi alwazaranci ba wa kan nabaran nabi sallallahu alaihi wa sallam في سيفي ابني أفرا النبي صلى الله عليه وسلم يا حوض تكبا يا أم أفرا ثم تأتاه لرسول السيد بعد قدم وجدتك أبو جهل فاستدل بالأثر الذي فيها على اشتراكهما في قتل أبي جهل سجل قوانين أجارس الذين كشي يرسل الذين كشي jinin duk ruwa ya kashe jinin ce a rai ya ce ta kukkon ku ba kun share jinin ya ce abu share jinin ba ya ce to ku kawo yin gani da ya karba ya duba sai ce ku duka je ku da kashe shi kaga da ya kan tambayar su ne ce kun wanke ta kukkon ya tambaye ka ba kun kun share ta kukkon kenan ya san suna sharewa da kandi kuma ya kyale kuma ta sarkafa wannan kaga wannan ni'ima ai sai dai shara da musulunci ba zo da shara da kaɗau ko za ka haɗu ko da take ba wannan cikin daɗin ta sai ya faru sai a bai ma wani dama shi kuma ya fashe baki yadda yake so kamar shara da musulunci an riga shirya komai yake da ana gullahu ta'ala Allah ya tsine mai shi Abuja da kenan yace wa kam ya amurhuma bi gasfi sayfihima wa lam ya amurhuma bi gasfi sayfihima bai umarce su da wanke tufafinsu ba wa kada alima annahu ma yusammiyani fihima alhaji annabi yana sane da cewa da saka kufar sun suke sallah za su goge su ba tare da sun wanke ba su mayar a kure su rataya kuma su je su yi sallah malaki wallahu alam Allah madaukakin sarki shine masani da ka dai a take ta anan ya wuce yara ke fitarwa ba su ba ba ka da bukatar sai ka wanke illa ya ka kira ka in ta ba za ka cikin mutane da wannan tabbarin ba wannan kuma wani abu ne na ado amma dai da sunan cewa wannan da ta ne a ba da da ta bane kofar ka amma da kake da sai kai ibadar ka ne to sai ba ni na goma sha uku kuma da babu salim ba akara ba ni na goma sha uku fi jawabi amshi na tsari da cikin bayanin halaccin daukar ƙananan yara a lokacin sallah Allah sai sallah ko da dauki ƙananan yara wanda alama ce yake da yake ne da zai faɗa mana wannan aikin da gaba su ke yin kawai kana neman ka dole shi ka ka dauke shi wani zai ce ma ba shi ka sallah ba cikin mutane masu zafi na banda za su sha duba ta biyu na yanayi ashirin mutane shi ko ɗaukar su rufi kana yi ma ta sha sha ne الثاني وإن لم يكن الحال يعني ولا ما تحال تكون سبا wannan yana nuna mana idan ka zo za ka ɗauki yaro za ka da bukata ka tambayi uwar yaya me ruwanka na tun ka zo an haƙi yaya in tun ka na kumta su uku kawai da kinkime shi ka ɗauke shi kuma wannan ɗaukar ba ƙaramin tasiri ba take yi ba in ya girma in ba ka ɗauke shi ba sai kuma da za ka so ya ɗauke ka kyawa ya ɗauke ka ba zai ne da ni in kuma har zai ɗauke ka sai dai ja maka magana sai zai ɗauko ka amma ba ba a Gallinson ba a Redison zai tuno ka su da ka ɗaukar yaran da yana da matuƙar tasiri yana da matuƙar tasiri shari'a ba ta tsara abu haka nan kawai malamai na psychology musulunci sun tattauna wayannan habari so da ka ya halatta mutum ya dauki karamin yaro lokacin da yake sallah ko da bai san halin sifan shi ba da najasa da tsarki da mene in ba ruwan ka dauka sai dai in ka gani karara saboda su sai aini ya tabbata cikin bukari da muslim annabi ka sadaka daga abu ka tare da ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli lallai manzon Allah kila da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana sallah wa huwa amilun umama yana dauke da umama binta zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam diyar zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kenan yana dauke da jikanyar shi وهي لأبي العاص ابن الربيع ita wannan umama iya ce da abu da as dan rabi wanda daga baya auren ya lalace daga bisani kuma aka mai fa idan kama hamala in annabi ya miƙe dan tafiya tsayuwa ta karatu sai ya ɗauko ta wa idan sajada wada'a in ya zo zai sujada sai ya aje ta a kusa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam بالمؤمنين رؤوف رحيم mai tausayi ne kwarai da gaske har ƴan yara sai ta zata sa su ɗauki wannan ɗabi'a su ɗauki wannan hali wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya fice da shi kitabu as-salaba idza salla hababu idza hamala jariyatan babin da ke magana akan idan mutum ya ɗauki karamar yarinya sarira ala kuma kin yi sala haka mutum ya fi da shi a cikin kitabun masajin babu da wani hamli asir ya ne fuskara babin halattun ɗaukar kananan yara a sallah kuma shi da masu ɗauke su ba za su iya jikuka da ka zama su kuka a samu wata matsala ta har ki samu mutane tunani da ya rasa da wuta. Yake wani muslim a wani aliman muslim kuma hamala ha ala umufi ya ɗauke ta a kafadar shi ya ɗauke ta a kafaɗar shi ina ne to kafaɗa nan ko idan ya dora ta a nan kenan zai zama ya dora ta a kan kafaɗar da kuma wani ɓangare na inda muka dora ko hanya ko wani abu shi wanda ta ke dora hanya shi ko wasu ne shi hannu ko ba shi suna ce maka gari nan hannu nan kuma gari gari shi ne ku shekara wurin da manomi za ga ya dora fatanya suna ka manomi ba a kama na yake dora fatanya ba a ku shekara shi yake dorawa amma saboda kusanci sai a buge sunayen sai a sai a ɗauke su a matsayin da suna ka babu ne biyu kuke ɗauki ƙaramin yaron shi namiji ko mace lokacin da yake sallah ga yaro shi yana wasa da gudan shi liman ma kada wani ya damu عندما المسألة كلها يا يا هذا يقول ولا أبي له يا زوج دول الرجال أبو له بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا هنا جرى من الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر الظهر ده العصر ما أنا أصلي الظهر أو العصر وسلم العصر يا من رواية يا كوبا كل هنا جرى يمكن الظهر هنا جرى الظهر يمكن هنا جرى يمكن يسمى العصر وقد دعاه بلال الى السماء lokacin bilal ma ya shiga gida ya faɗa musu a lokacin sallah ya yi bilal na da wannan abin nan din in ya zai kira sallah don mutum kuma sai ya shiga yi ya ce wa ya sunna lokaci ya yi a zuwa fara in kare da ilaina kwatsam sai ga annabi ya fito wani mu kawai sai ga annabi ya fito wa kuma mutu bintu abil aas bintu binti kawai sai ga shi yana dauke da umama sai ga umama yar abin a diyar diyar a da ulufi ana son ka fada shi sai kai fito daga gida shi ke nan fakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi musallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wurin da liman ke tsayawa wa kunna farko muka tsaya a bayan wa huwa fi makan وهي في مكان الذي هي فيه وهي إذا في مكانها تناولنت المكان الذي هي فيه عند هي أجهزة wannan kamar yana ba mu sakon ba da gimammiya ba ce a ga maka ana ajiyar ya tsada ya ajiye ta ba ta tsada ihu ba فكبر النبي كبر حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذه أن يركع akhadha fawada'a a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya niyyar zai yi ruku'u akhadha fawada'a sai ya rike ta ya ajiye ta ta tana cikin shi kenan ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده sannan sai ka je ruku ya yi sujada har sai da ya kammala daga sujadar shi sun makama sannan ya miƙe aka da ha farar da ha fi makaniya sai ya ɗauko ta sai ya mayar da ita a wurin da ya sa ta ko a kafaɗa ko a wuya kama za da rasulun lahi da sunama ya suna gobe a tsarik fi kulle raka'a annabi kushe yana aikata haka a kowace raka'a حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم حتى يكمل صلاته إلى أن يتخلى الصلاة ذريك وانا حديث إلى أنه موجود في كتاب الصلاة باب إلى عمل في الصلاة babi da ke magana yadda ake yin ayyuka na sallah a ƙarshe kuma koya mana yadda ake yin ayyukan sallah kuma ana tausaya ma yara ne ba da cewa hada sarihun annahu kana fil farida wannan bayani ne da to karara cewa haka ta faru ne a sallar farilla kaga ta yin kira sallah bilal ya shiga ya fara da Abu Bakar sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tare da umama aka fara sallah ya shiga gaba muka yi sabu a bayan wannan babu ja babu raba ɗaya biyu sallah ce ta farilla sallah ce ta farilla wa fiya rabbuna ala ahadil waswasi wannan kuma akwai martani ga ahali ga masu wasu wasi me ya mana har kawo wannan magana su ai masu wasu wasi wanda suke yawan kokonto to na bisa ta taba su ko ba taba su ba kaga nan sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tsaya cewa su jarin na na na jasa wane ne akwai yiwuwar ka samu akwai bai kawo wannan tunanin ba bai kawo wannan wasu wasin ba sura ka ana martani ga masu wasu wasi shi wasu wasu gurgar da shi kake ce ka samu yankini da tabbas wafi kuma a cikin wannan hadisi mun fahimci annal la'amala lallai shi aiki almutafarrika fi salati wanda zai iya yiwuwa ya raba wani aiki da wani to la yubtilu ha ila kana lil haja baya fata sallah in dai an yi shi saboda wata bukatuwa ce in dai saboda wata bukatuwa ce babu damuwa kaga lokacin da yayi ajiye ta wani aiki yayi aja wani wanda kila bai san ajiye ta rubutu kawai bai wuce amma sai da ya ajiye ta ne da wani sai da idan akwai bukata duka wannan ba zai zama da laifi ba ko ba zai taɓa ingancin sandar mutum ba sannan yake cewa wasihi sannan a cikin wannan hadisi mun fahimci ar-rahmatu bil asbaqi tausaya wa kananan yara musulunci shi ne tausaya wa kananan yara amma sun gudu kai da wani musulunci da cin mutuncin kananan yara yake kuma yana kuka da tsawon yana cikin kananan yara domin da yanzu idan kana tausayin yara yan shekara ɗaya biyu uku in ni da gaske ne kana barka ce a basu magani kyauta su shiga firamare kyauta js1 2 3 kyauta a biya musu ne kwararwa ɗin sun ɗaga amma ubangiji kuma na cin fafa kokari ya ne ba ta san shi an dai kana san karamin yaro to a gani ta baban shi yawa ba ma so shi na ga ce me zai ta ta albarkacin kananan yara ba ma ta ce a shi ba yaro ba zai biya kuɗi a primary ba amma baban shi kuma zai biya harajar rijiyar da yake kunnawa bayan tsarka ta dubu goma a bada ɗaya ta kuma wata doka ta ce ta kuma ita ma a bata dubu ɗaya. Ka wanda ba tausaya wa ƙananan yara ba, ba da yana tausayin ƙananan yara. Da aka ce bil mu'mini na rahufu rahim tausayi ne na gaba ɗaya. Kama ku dole da ke kula da ƙananan yara, kula ta musamman. Ya ce wa fili ta'alimu tawabi a cikin wannan bayani na yadda annabi ya rika sallah da karamar yarinya a hannu yana son yin wani da adam idan dai akwai karantar da mutane da wazo inna tawazu an ila ifadi al muttaqi wa bi ittaqi ila al ma'ali yartaqi tawazu shi ne kaskantar da kai ba girman kai bane tsakar girman kai daban girmama kai daban girmama kai ba girman kai ba to mu ce da kaskantar da kai da kai da magabata suka yi ce da irin wannan ɗabi'a suke kokarin kamanta wani yadda da suna kaskantar da kai to annabi yana da tawazu ya rika ce ne rashin tarifa rashin bata mutu inda amma wannan ba wani abu ne da zai nuna shi wani ne wa makarimin akadafi da kuma nuna kyawawan ɗabi'u ce wani yana da kyakkyawar ɗabi'a to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne jagoran masu kyawawan ɗabi'u har su ma ba zama da kyakkyawar ɗabi'a har siya zama yana da irin waɗannan halaye kuma bisa karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yana da da'a ga abin da shi annabi sallallahu alaihi wa ya umarni ko kuma ya karanta to da lokacin da mutum ya zo zai karanta ya dauki wani karamin yaro alama ta wuce wannan mutum zai da girman kai ai da girman kai ko yaro zai dauka zai daukar kananan yara ba abin da ya dame shi a to wannan yana da saukin kai yana da kyawun hali yana da tarbiyya kuma ya zama cikin masu koyi da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta sannan wasu kuma wannan ya hadisi yana nuna mana cewa anna masa sabirati la yanqudu al-wudu a shafar karbar yarinya baya ba ta lalla kuma da aka lissafo asbabu na wakil wudu aka ce wa nafsul ma'ati in kasaran nazzata aw wajadaha haka ne duka wannan banda karamar yarinya yana da ila wata shekara biyu ba wata shekara ya dauke ta yana sannan wala ta ma watanni wata uku wata hudu wata shida ko wannan jikin shi ya taɓa jikinta ba wannan baya warware alwala ba kuma zai zama wani abu na damuwa ba wannan bayani a al-imam ibn qudama a cikin al-mughni a mujalladi shi na farko ya yi wannan bayani haka fatul bari na ibn hajar al-asqalani kuma ya yi lokaci a kan wannan bayani don ta shi ne abinda malam ya tattara a babi na goma sha hudu cewa a ɗauki ƙananan yara kada ma mutum ya tsaya wani gobe ko na kowane cikin cewa cikinsa da ƙarfi ko ba wannan kuma ba wai yana hana ko uwa ta ce to a to shi kenan tunda ma an ce ba sai abinci ba ta rika barin yaran ta kaka ta a'a da kuma aikin ka ne ka tarbiyyarta da tsabtace da sauran gyara aiki da kuma shi aka dora masa yanki ne na bauta yanki ne kuma na tarbiyya shi uba ya kawo abin da za a yi na yi wa yaro wanka yi wa mashi ado da makamantansu ita kuma ta yi da karfinta idan shi ya yi da karfe ita kuma ta yi da karfi idan aka haɗa karfi da karfe in sallah sai ga nasara har ta ce a to shi kenan tun da ba ko ne irin suka yara suka sa ai a iya ɗaukar su kawai abin da za a yi wani kawai zama da wannan kake kake a da tabbatar sun fata ke fata wace maza maza da ta gyara musu da wanke in na wankewa ne a canza tufa in na canza tufa ne a wanke tufa in na wanke tufa ne da zama da ya ci ke gas wannan aiki ne na uwa a kowane yake ba za ta gajiya ba tana yi shi wannan shi ne abin da wancan bani na goma sha hudu ya kunta Allah sai mu darasi na gaba sai mu tashi a babi na goma sha hudu wanda shi ma ka ga babi ne ban mamaki kawai babu sai babu da kabili da aka fadi mustahabbancin a rika sumbantar yaro ɗan ƙananan yaran suka rika sumbantar su to za su dole shi dan galibi ba zai iya sumbantar ƙananan yara ba in kuɗi suke yi na dole kuma ta wanke ba yana wani abin nan amma kuma zai zaba ta zaga shi gun maman shingozi yana cin sakwara bai kai da aka daga ta ba bayan wancan ya fi tabbas cikin wancan yaron ya fi wannan tabbarar tabbas ba ana ba ma halar ne amma kuma me yasa kun kalaba ɗaya biyu tunda duka halar ne to duka a yi mana kuma wannan tumbantar tana kulla alaƙa ne ba da a sami biya kaga bai kan tayi ba ko sai kana kan bai san tayi ba a ai akwai ilhama ta Allah ba alhama ha ku jira ha wa taqwa ya Allah mai ilhama kana sani suna tare wani wanda ka jawo yaro a ciki ne zai baka labarai yara ba sa ganiya me ya faru a yi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kamar lokacin da kan tsora tashi ya yi baya baya da kai to sai dai ɗauki labarin ka ya faɗa wa mahaifiyar shi in ba ya sa abu labarin na daga sauki ka zo ku jirgin haushi ka ga yara sun sha kai labarin ba ba ka gama ba ku bai shayi da ko wani kafin kake jira da faɗa shi haka da a da ka haka da yarda kado ba zai yi shirka karya ba sai za mu haka da gida ya ba ya da ke ta don da abu bai shayi karfe duk zan ta karya ne sai dai ke kusurin zantar da shi ba sai ba kuma sai ta yi aiki sun tawi ya sun tawi dan da zafi in kuma kai ne kawai ta kiyaye karfe musu karfe gaddama sai ku zafi wanda yara kan ba ta da gani na ba to sai mu da ta nan su da yara Allah kuma wani kundin su da lai da illa an ta astagfiruka wa atubu na wa alaikum Thank you. Now.